janiya sai aka ce min tana daga ciki muyagun ainihin waton aqidodi amma idan mutum ya saurari abin da malam Anas ya faɗi a wancan lokaci shi kan kanshi can gaba ya faɗi wani malami yace ba duka ba shi kanshi malam Anas yace ba duka ba yace tunda a cikin su akwai waɗanda in an ka zo ga washi wani wani wuri wanda yake kafirci ne yace wannan abu bai yarda da shi ba kuma duk kowa idan aka kawo wani abu wanda yake na kuskure ne mutum ba zai zo ya saya ya ce a'a wannan abun haka ne haka ne tunda kun fada a'a mutum ya ce ni ne ba akida ta bace kuma bai da wannan ba shikenan sai a wuce wannan shine adalcin magana saboda ka malaman lajina abin da sun ka fadi ya kawo shi malam ainihin wato anas ina zuwa lajinan na su sun ce tijaniya ba su sai ba su bambanta sun ce wasu ciki ba ina ta abin da muka ji cikin wannan maganar kenan Sheikh Mawa
A'a, na, na, ina, ina kai ka, ina bayani ai.
Okay.
Yawwa, su ma ba duka bayani sun ka kawo ba. Kuma in ka, in baka mance ba wancan lokaci na kawo ma bayanai, a tare ni kawo ma bayani akan ‘yan shi'a, in baka mance ba. Yanzu, yawwa, farkon, farkon shigowa na kenan, ga farkon tambayoyin da ka yi mini, kuma farkon ainihin watan darasin da ni gabatar a cikin wannan, wannan gidan rediyo, shine mi bayani akan cewa wai tijjanawa duka kafirai ne muka ce a'a ba duka ba in dai in amma duka masu saurare suna ji kai ka ce haka yawwa na ma katin lokos wannan malumman na su ba su ce ba duka ba wai tijaniyan nan akidan Suna tijaniyan nan nake, shine na masha sha- Allah.
na'am shina nice suna shina shina nice dalilan da sun ka kawo dalilan da sun ka kawo saboda su an kai musu littattafai ne da abin da ke cikin littattafai sun yi jinin bayani akan abin da sun ga a cikin littattafai cewa abu kaza ga matsayin shi a musulunci cewa abu kaza ga ab- matsayin shi a musulunci su kuma yan tijaniya sun kace abu kaza kaga dalili kenan ai wancan lokaci na kawo muku bayani nice mu da muke tare da yan tarika a nan cikin kasashen mu da kuma zaman da mun kai da yan shi'a a cikin cikin wannan littafin nan an ka ba su bayanin cewa ‘yan shi'a ya ce a ‘yan shi'a ba duka kafin rai ba, haka suka kawo. In baka mance ba na ce to idan ko mutum ya ce ‘yan shi'a ba duka a kafin rai ba, domin ba da awakula ya dawo ya ce su ma ‘yan tijjaniya ba duka a kafin rai ba. Amma dalilan da sun ka kawo sun gina su ne akan wasu kalamai da suke cikin su da wahirul ma'ani da sauran littattafai irin su ainihin watan fatfar rabbani da dai sauransu. Da fatan Malam Abdurrahman ah, ya fahimta da shi da sauran masu saurare na'am mun gode maka Sheikh Muha Allah saka da alheri za mu je wurin Sheikh ah, Nasir Sheikh Ado Musa Bauchi ya muna magana na minti daya biyu mu doko next caller din. na'am Sheikh Nasir
Na'am, Ah, wannan magana da ɗan uwaye wato lokaci ne bai ba mu hali ba. Da lokaci ya ba mu hali ba, ai, ai, ai, ‘yan ɗarika ai kaɗan ne a cikin musulmi kashi bai fi kashi uku ba cikin musulmi. Ai, su ‘yan izala wahabiya duk wanda ba ɗan tafiyansu ba ne kafiri ne. Duba wannan littafi Fathul Majid, wanda Fathul Majid ɗin nan sharhin kitabut Tauhid ne. na shi ibn Abdulwahab wanda Abdulrahman ibn Hassan Ali Sheikh ya rubuta yayi sharhinsa sannan kuma shi Abdul Aziz bin Baz da ake cewa wai bai kafirta musulmai shi yayi ta hakiki yayi ta aliki a littafin sannan Darun Nadwa al-Jadida su suka buga littafin idan ka ɗauko wannan littafi shafi na 190 yana faɗi yana kafirta musulmi na zamanin gabaki ɗaya da aka cewa khususan iz
Hmm, hu- hususan ne ah, a gyara sayuwa hususan اليوم na'am
خصوصا أن أكثر علماء الأمثال اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون yace mafiya yawancin musulmai da malaman zamani malaman birane mafiya yawancinsu yace bas ba su da wani ilimi na tauhidi dukkaninsu abinda mushrikai suke da itikadin dodonsu shine Allah haka haka malamai suke malamai fa ba jahilai ba tukun to bari yayi bayanin su ay ahlul amsar din sai ce wa ahalu misra kuffarun ba wani warewa mutanen misra gaba ɗaya arna ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un li'annahum ya'buduna ahmad al-badawi suna bautawa ahmad al-badawi wa ahli al-iraqi wa mi- wa man hawlahum ka ahli umman kuffar su ma duka da mutanen iraki da na gefen su duka kafirai ne li'annahum ya'buduna al-jilani suna bautawa shi abdul qadir jilani wa ahli sham kuffarun mutanen garin Sham duk kafirai ne li'annahum ya'buduna ibnu ya'buduna ibnu arabi suna ka, suna bauta ibnu arabi kai ya dawo cikin makka ma wa ahlun najd wal Yam- wa ahl yaman kalhuri da'watul wahabiyya kaji anan da kansa shi ma ya kira kansa ya ce su wahabiyawa ne kamar yadda wannan malam moha yana cewa ni ne ke ce musu wahabiyya cewa ga nan a fatul majid da kansa yana faɗin cewa wahabiyawa kafin ita dukkaninsu lokacin arna ne wannan abun bai tsaya a nan ba fa kalman kafirta wannan mun san ba iya bace jani bane yake cewa Allah kaman dan annabi Allah kaman dan annabi ba iya bace jani bane yake cewa ya Ra- rasulullahi duk wani musulmi mai imani yana cewa ya annabi Muhammadu to amma ga nan littafi na Ahmad Bashamil littafinsa mai suna kaifa na tauhid yana cewa shafi na sha shida abu jahalin Na'am.
wa abu lahabin aksaru tauhidan wa akhlasu imanan min almuslimin alladhina yaquluna la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yace muminin da yake la ilaha illa allah inna tawassuli da annabi da aul da waliyai ya ce to bai kai abu lahab imani ba bai kai abu jahal imani ba wai har ma wani wai abu lahab da abu jahal wai su ne su da imani wanda Allah yana faɗin tabbat ya da abi lahabin wa tabba Allah ya tsitsine musu a Qur'ani karara wai amma wai a wajen su suna da imani ba dan kai ba kai dan su kafirta musulmi kai ba su tsaya a wajen kafirta ba har sai da tunaga Hawwa'u alaiha salam gashi nan ya kafirta sai da tuna Hawwa yana faɗin a cikin addinin Khamis wan- Khalis wannan malamin mai suna Alkanuji din shafi na ɗari da sittin yana cewa a sahihu anna shirka innama waqa'a min hawa'a faqat duna adam yace sai tuna hawa'u ita ce mushrika amma annabi adam bai yi shirka ba to malam da da abin ni abin ta kai ga fa mu mu bari ku ji da sufaye baki daya da wa- sufaye da su ne ahlus sunna wal jama'a menene su faɗi a littafin su ne kan ga littafin nan mai suna al-majmu'ul mufid min aqidati tauhid wanda ɗaya daga cikin malamin su wanda ake ce mishi Muhammad ibn Sayyan malami ne a masallaci na wato Makka kuma sannan ɗaya ne daga cikin jagororin Wahabiya a cikin Jami'atul Islam a- a- e- e- Islamiyya kai afwan al-Jami'atul Islamiyya ya rubuta wannan littafi mai suna al-Majmu'ul Mufid min aqidati min aqidati tauhid abin da yake cewa ai shafi na hamsin da biyar أيها المسلمون لا ينفع إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحرب الأشواع بركوجي دم مسلمين دنيا يتي مسلمين سنكو بدي تبا
Na'am, musulunci ba zai taba bai ba shaik. Mu- Na'am, musulunci ba zai taba bai eh, ba.
wai duk musulmin duniya musuluncinsa ba shi da wani amfani ka zo ka ce kai musulmi ne ya ce wallahi musuluncin ka kai ka- ɗaya kake da kafiri me dalilinsa sai in kayi abu ɗaya sai ka ɗau makami ka ɗau kayan yaƙi ka ɗau sulke a yanzu da yanda ake ɗaukan bom da bindiga ka ɗauka a alantumul harbal ashwa'a ala hadhihi durqis sufiyya akan wannan ɗarikan sufiyya duk wani ɗarika ba tijjaniya ba malaman ladina ma ai sun rage ne malaman ladina duk wa'inda ma ba malamai bane jahilai ne suka daura kansu a malamai idan muka zo da muka abinda malaman ladina suka haramta su suka fara ce boko haramun ne abdul wahab shi ya fara kawo wannan fahimtar shi yasa yanzu ana zaluntan wasu ne kawai da sun ce a fahimta ce ta izala a nan gashi abin da suke cewa in ba ku dau makami kun yaki sufaye ba da dan tijjaniya da dan kadiriya na gaskiyan dan kadiriya wanda yake bin shehu shehu abdul qadir jilani ba wanda yake karyata shi da da- da fakewa da shi ba da duk wani ɗan ɗariƙa ya ce sai kun ɗauki makami kun yaƙe su faƙadaitum alaiha ku je ku kashe su gaba ɗaya ya ce ƙatiluhum ku yaƙe su qabla an tuqatilul yahuda wal majusa kafin ku yaƙi yahudu da, da majus wannan shi fikiran wahabiya duk musulmi a yau dukkanin wanda bai ɗau bom ya je ya kashe musulmin da suke wazifa ba ko suke ɗariƙa ba to wannan musuluncin shi na ƙarya ne wannan fahimtar wahabiya ne ga shi a littafin su المجموع المفيد من عقيدة التوحيد ساكا شافي na hamsin da biyar wa'annan maganganun suna da yawa sun fitari na ware su wanda ina jiran da lokaci ya kai mu dai, amma kuma ba lokaci Allah ya taimake mu Amin mun gode maka Sheikh Nasir Allah ya saka da alheri Sheikh Muha kana magana a doki minti da mu doko kira
a shi malam ce yana da su sun kai dari kuma tun da zu muna jira ya kawo bai kawo ba sai yanzu da yake an ka shiga wajen kira ai ya kamata a ce da suna zai so ma saboda mu zo mu waje kun gani kenan abinda sun kai dari kuma har yanzu yanzu na an ka kawo an ka so ma kawo wa saboda babu lokaci to wannan malamin da ya kawo bayani a kansa na kaifa na famu tauhid na wannan littafi ga abin da ya fadi kuma bambanci ga saurara da kyau abubuwan da ya fadi yace Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim min al-mushrikeena kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fi rububiyyati khaliqan wa raziqan yake cewa shi Abu Lahab da kuma Abu Jahali suna da imani imani da suke da su shine ni na rububiyya cewa Allah shine ya halike su sannan kuma Allah shine mai arzukta su sannan kuma Allah shine yake gashe su sannan kuma Allah shine mi yake raya su abin da kenan yake kawo ni amma yace tunda bayani ne da yawa babu lokaci sabanin malamai sabanin musulmai wanda suke kiran sunan su musulmai na wanga lokaci suna idan wani abu na ciwo ya zo musu sai su ce ya tijani ya rafa'i ya jilani ba su kiran Allah wa'ancan idan sun ka sun ka shiga cikin sanani sai su ce Allah wa'anda kuma idan suka shiga cikin sanani ba su kira Allah sai su kira wani Allah yanzu abubuwan da shi wannan malam ya fadi ba ga sunan ba suna bayyana ‘yan hakika wanda suke asalinsu ‘yan tarikan tijjaniya ne wa'anda kuma sun tabbata a cikin littattafan tijjaniya su zawahirul ma'ani da dai sauransu almajiransu ainihin waton tijjani su Sheikh Ibrahim Ilyas su da suka karantar da wannan aiki na hakika cewa kowa Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne kuma kowa Allah ne to su wayannan kin kaga sun ce kowa Allah ne kenan kowa abin kira ne ana iya a kire shi kowa abin kira ne ana iya abota masa abin da kenan wannan malami yake sai ya kawo amma duk da haka nan dai da lokaci ya kai a nan zan sa in sa Allah sai mun dawo Na, mun gode maka Shaika Muha, Allah taka da alhairi. Kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Kana da ke kan line, salam suna da kuma da ke kira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ya suna daga na ke kira.
Haji Muhammad daga Abuja, Ya suna kuma Muhammad?
Najeriya.
Na'am.
Suraju Muhammad Ab- daga Abuja, Najeriya.
To, Malam Suraju Muhammad, ana sauraron kakan Kibla FM, mi ka tambaya?
Yawa to da farko dai muna ma babban shehin mu barka da zuwa wannan fili mai albarka kuma Allah ya saka mashi da alkhairi. Shine Sheikh Ado Musa, Sheikh Tafa Sheikh Ado Musa muna mashi barka da zuwa shigowa wannan fili.
Yana amsa.
Sannan kuma na biyu abin da nake so in magana shine wato wannan Sheikh Moha duk muna jin abin da shi ma Allah ya saka mashi da alkhairi amma abin da muke ba shi shawara abin da muke ba shi shawara shine idan ya tsakko maganar Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi in ya ɗauko inda ya kuskure ya kamata ya kawo kuskuren ne ko kuma ya kawo gyara akai ba wai ya faɗi haka nan kawai da ka ba Mm.
ya kamata ya kawo hujja a Qur'ani, ya kawo hujja a hadisi, ya kawo ijma'in malamai, wanda zai nuna cewa Shehu Ahmad Tijjani ya yi kuskure a wajen, ba wai ya faɗa da son zuciya ba. Muna, muna mashi kuma da cewa ya ji tsoron Allah, duk abin da zai iya faɗi gaskiya akwai ranar gobe kiyama.
Ya ji tsoron Ya tsaya Allah.
akan gaskiya. na- Eh, ya ji tsoron Allah.
Mun gode Ya tsaya maka.
akan gaskiya.
Mun gode maka.
Kamar yadda ya tsaya yana magana fi sabilillahi akan magana akan magana ma- maganan ilimi ba maganan son zuciya ba.
Mun gode dan wa daga Abuja, Najeriya. Shek Moha, wai ka ji tsoron Allah. Ka sa. Na, muna ji ka magana mai dadi ai wannan Na'am.
magana mai dadi ai wannan magana ai mai dadi ta idan mutum ya ce maka wani ka yi tsoron Allah ai magana ce mai dadi Gaskiya ne, gaskiya ne.
to dan uwa ina maka fatan alheri kuma Allah ya sa dukkan mu gaba daya mu ji tsoronsa kuma duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah don ne don neman yardan Allah ba don a yabe mu ba ba don kuma ainihin wato muzanta ma wani ba a'a muna yi ne kawai saboda ni wannan abubuwan da ka gani muna yi wallahi saboda mutane su tantu addinin kwarai shine Gaskiya.
ne tauhidi da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a guji bid'a da shirka da kafirci wannan shine kawai manufa ba wani abu bane idan uwa saboda haka a akan wannan ka kwantar da hankalinka masha Allah Mun gode maka.
na'am Eh, mun gode Sheikh Moha, wuka kwata da hankalinka. Eh, mun gode. Ah, kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. A website na Kibla FM www.kiblafm.com. Kan wannan site za ku samu ah, nambobin da ake dauka ya kira. Idan kana da wani tambaya da kake son ka miko, ka hau kan wannan site nan www.kiblafm.com ka samu nambobin na. Salam kwallon suna da kuma da ake kira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ah, Ahmad Tijani yake magana a birnin Chadi.
To, don daga Chad, kana labin Kibla FM, duniya na sauraron ka.
Ah, Na kira ne saboda in yi gaisuwa da kuma jinjina ga babban malaminmu Sayyidi Muhammad Nasir Allah ya kara ilimi kuma mun ji daɗin bayanan nan Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin, amin, amin, amin. Mun gode kwarai.
Sannan kuma Na'am.
Shu'aib da yake magana kan cewa ba su kafirta musulmai wannan magana magana ne wanda yake ba gaskiya ba.
Ba gaskiya ba ne?
ba gaskiya ba ne gashi muna gani ana kawo littattafai bai taba bude littafi ba ko kuma idan ya faɗi magana kamar yadda dan uwa ya faɗa baya kawo dalili a kai kawai faɗa yake ya wuce sannan kuma ba littafi ɗaya ba ba biyu ba an nuna masa sannan kuma akwai wasu ma
Akwai magana, mun gode kwarai don wa daga Chad. Ah, Allah ya saka da alhairi. Kuna sauraron mu on Kibla FM, suna na Fuad Umar. Um, very interesting. A very, very interesting, very engaging. Uh, yanzu listeners na kuma suna samu suna express suna express themselves suna magana su kuma yanda suka ga abin yanda suka hauna uh, wannan mukabala da kuma wasu tambayoyin da suke da shi ina ce ah, bari mu doka na, ah, na ruwan salam suna da wanda ake kira
Ya, Ahmad ne ya sake dawowa nake cewa shi Abdulwahab da kansa yana faɗa cewa innan nasa min sittimiyati sanatin laisu ala shay'in ma'ada ibnu taymiya wa ibnu qayyim al-jawziya ina so malam shu'aibu ya fassara mu wannan magana hmm, mun gode Sheikh Shaif an karanta wani abu ka fassara on Kibla FM ana jinka haka haka kawai in fassara abu mutum ya dago abu cikin aljihun shi na zo kawai a fassara mishi hakan na ake yi a wani kan fassara ba wani wani magana ya fito sai sa ina ga kai ce ka fassara malam malam ahmad malam ahmad ine maka fatan alkhairi la shakka mu abin da ya kawo mu dama a nan shine muna kafirta musulmai ba tare da dalili ba muna kafirta musulmai da zunubi to kuma kaga dai alhamdulillah babban shehin mu babban malamin mu kala muna jira ya kawo mana dalilai sai yanzu yanzu na ya soma kawo su duk da yake sun fi dare abin da yake rike da shi a a mala ahmad yana ma fata alheri abin da ka kawo ai ba haka yi- ai- ai- ake yi ba ya kamata a ce ka kawo littafi da shafi ka karanto sannan mu ga abin haka nan ne ko ba haka nan bane amma bai fi da shi suke aljifin shi kawai zo ya ce wa fasara bai wannan
a bai yi mana eh mana mun gode na Na'am.
shek shek nasir muna ji Na'am. Eh, da- Mr. Fuad ina da magana akan maganan da ɗazu aka yi nasu abin mintuna sai zama wani ya yi kira an shiga shi ne.
to a doki minti biyu kana Maganar da ya ƙara jawabi akan cewa wai Abu Lahab wai har shi Moha yana Shek Moha yana ƙarawa yana cewa Abu Lahab na da imani? Abu Jahl na da imani? Yanzu wannan mutum musulmi zai faɗi wannan maganar ya ce Abu Lahab da Abu Jahl suna da imani. Akhlasu imanan suna da imani. kuma wai ka ce wai musulmi baya kiran Allah sai dai ya kira ah, Shehu Tijjani ko na su kuma duk halin da suke ciki Allah suke kira wannan maganan ƙarya ne Qur'ani ya karyata cewa Abu Jahal ba Allah yake kira ba ayoyin Alqur'ani ba shi ba duk kafiri ko Allah ya kore ubangiji ya ce mana kul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah a cikin suratul an'am ubangiji yana gaya wa manzo Allah ka gaya musu abin da kuke kira ba Allah kuke kira ba Allah ya hana ni in bauta abin da kuke kira ba Allah ku kuke kira ba ubangiji yana gaya mana mala'iku in sun zo kan kafirai da su duniya hatta idza ja'atuhum rusulana rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah idan da aka ce suke musu ake ina wanda kuke kira ba Allah ba in kun shiga wani bala'i ko wani abu duk da akwai ayoyi da suka zo wanda Allah yana ishara da cewa in sun ga ba ba hazara karshen su san sarata a tawili su da ba zai taɓa yiwa a haɗe da wannan ayoyin ba domin ubangiji ya ga mana qalu rabbana haula ishrakauna alladhina kunna nad'u min dunika wa inna muke kira ba kai ba amma ya zamo irin su a Abu Ibn Abdul Wahhab duk haka suka tafi mun kawo shi wato a Sheikh Moha ayoyi na Alkur'ani da cewa Abu Lahab ba wani imani da yake da shi. Allah ya tsine masa ya ce masa ma agna anhu maluhu wa ma kasab wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalat hadat sijida hablum min masad ubangiji ya tabbatar da cewa za su dawoma a wutan jahannama kana nufin cewa ne imani da ya shiga wutan jahannama ya dace da hadisin manzon Allah da yake cewa duk wanda yake da gwargwadon imani a zuciyarsa yana sai na fice shi yaya da kai kuma da kafirin da kuka ce suna da imani dan kai ku zagi musulmi Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun ayoyi daban-daban amma abin da muke so shine wa'annan kafircin mun ji yanda suka dinga kirga garuruwa suna ce kafirai ne mun gode maka aya ko qur'ani ko hadisi babu Allah ya taimake mu Mun Masha gode Sheikh Nasir Allah ya saka da alhairi amin. Ah, kuna sauraron mon Kibla FM suna na Fuad Umar. Wa- Na'am Sheikh Mo- eh, Sheikh Moha. Zak Na'am.
na'am.
Ah, Allah madaukakin sarki mai komi mai kowa yana gaya muna a cikin suratul ankabut aya ta 65 fa idza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din walamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikuna Allah ne ya faɗi hakan yake cewa mushrikan harko na da fa idza rakibu idan sun ka hau filfulki a bisa ga jirgi na ruwa, sai jirgin ya yi wani motsi haka kamar za su fada, da Allah, sai ainihin watan su kirai Allah, mukhlisi na lahuddin, tuna sarkake addini wa Allah, Allah ne ya fadi, ba wani ba wahabi ya fadi ba. Falamma na jahum ilal barri, amma a lokacin da sun kaso a kasa sun fito cikin ruwa, idahum yushrikuna, sai ga su suna kiran wani Allah, wani Allah. sai ga su suna kiran wani Allah ma'ana su kenan wa'ancan mushrikai na da sun san cewa Allah ne ya halicce su kuma sun san cewa Allah ma yana iya ya kubutar da su akan wani abu amma kuma malaman hakika suna cewa ya rufa'i ya jilani ya shehu Ibrahim hatta mutum yanzu in zai fadi sai ga yana cewa ya shehi haka yake fadi kaga wa'ancan kuma mushrikai idan suka shiga cikin tsanani a- ayoyi da yawa birjik Mm.
cewa ni idan suka shiga cikin tsanani sai su kira Allah amma a lokacin da kuma babu tsanani kuma sai ce ai su Allah su al'uzza su ma suna da ainihin abun nasu suna da ainihin wato tasiri nasu kaga bambancin su da ainihin wato ai hakika wa'anda su kawai ba su san kowa ba shaihi Allah ne haka kawai sun da sani shehu su ne allansu kuma shehu shi ya halice su haka suke fadi kuma kowa ya saurara cikin kasakasafin su cikin abubuwan da suke fadi to ire-ire wannan abubuwa da suka gano a cikin littattafai na sufaye irin su jawahirul ma'ani sai sun ka tabbaka wannan abubuwa sai kuma yanzu wasu suna cewa ai wannan kafirci ne ai mu ba mu yarda ba da wayannan kin amma yanzu haka nan kaga har yanzu suna ta bayyana kuma kullum bayyanawa suke yi Allah ya kiyashe mu Mun gode maka Sheikh Moha Allah ya saka da alhairi. Kuna sauraron mon Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com. Ah, Sheikh ah, wato Nasir a roki tare sake za fada wani abu da haka kamar da haka fada wani abu ne. Ya so mu doko kira.
Na'am, lallai da abubuwan da zan faɗa. Dalili shine wannan maganar da Sheikh Moha yayi na maganar cewa wai mutum kawai in yace ya Shehu Tijjani ko ya ci da Qadir Jilani ko yace ya Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko yace ya wani wai shirka ne wannan gaskiya rashin sanin addini ne. Kuma wannan neman kawai yana so dai kamar yadda ya ji an kawo fahimtar cewa kashe musulmi aƙidan wahabiya ce shi ne yake neman duk ta yadda za a yi shi ma ya ga ya faɗi wani abin da magoya bayansa za su yi murna a ce a hakika kaza kaza kamata ya a ce hakikan nan yadda ya dauko maganar ya sauko karatun ya ce gashi za a tattauna akan wannan jawabin amma maganar mutum ya kira ya shehu tijjani ko ya ci da kadar jilani ko ya sayi da na rasulallahi mutum ya kira sunan annabi ya kira sunan wani ba Allah ba a lokacin da fitina ya zo ko wani bala'i wannan haka yake cikin sahabban annabi ya halatta wannan ya halatta ba wai magana ne na hakika ko wani abu ba kar ka zacin ka faɗa haka za a ji tsoro a haka yake yana nan a cikin hadisai dalili kuma shine akwai hadisi wanda Abdullahi ibn Abbas shi da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu khadrat rijlu rajulin inda Abdullahi ibn Abbas arwayan yanda ta zo Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar kafansa ta kage sai kafansa ta kage sai ya faɗi sai ya rasa yanda zai yi sai mutane suka ce masa uzkur ahabban nasu ilaika ka ka kira sunan wanda ka fi so ba fa suka ce masa is- uzkur ismallah ba ba fa kira sunan sunan Allah ba abin da yace shine ya muhammada yace ya annabi muhammadu ba Allah ya kira anan ba sunan manzon Allah ya kira anan kana suka ce abdullahi ibn umar al manzon Allah a wajensa Allah ne wannan rashin fahimtar addini ne sannan Abdullahi ibn Umar din shi yayi wannan abin Abdullahi ibn Abbas wani ya fada gaban sa kafansa ya kaje ya rasa yanda zai yi. ba ce masa yi ka ce bismillah ba ce masa yayi kira sunan wanda ka fi so ko da ba annabi bane in ya kira bai shirka ba tunda shi ya masa umarni umarni mutlaki sai ya ce ya Muhammada sai kira sunan annabi Muhammadu shi ma kafansa ta ta sake Ibn Kathir al-Hafiz wanda ɗaya ne daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah al-Harrani ya kawo a cikin al-Bidaya wan Nihaya labarin Khalid ibn al-Walid da sauran musulmai a ma'arikatul yamama halin da suke ciki shine idan har yaƙi ta yi tsanani abun da suke komawa suna cewa ya muhammada ya muhammada yace anna shi'aral muslimina fi waqati yarmouk afwan shine ya muhammada duk sahabi da sauran tabi'ai da suka taya yaƙi abin da ake gane wannan musulmi ne ana yaƙi da aka ce shi amma yana ya muhammada ba ya Allah ba ya Muhammada yana kiran sunan Annabi Muhammadu ashe abinda Allah yayi izini dan ka kira sunansa wannan ba kafirci bane wannan ba shirka bane ku ne ba ku san menene shirka ba kuke kafirta musulmai kuke yayyanka su shine bala'in da yau ya fito sannan na gaba
Na'am.
da kansa yana faɗin cewa idza- idan idan bawa bawan Allah wani abu ya same shi a jeji manzo Allah ba cewa yake kira sunan Allah ba yace fal yunadi ya ibadallah ka ce bayin Allah ku taimake ni ba ka ce Allah ba a ya bayin Allah ku taimake ni bala'i yana faruwa ana kiran yan sanda bala'i na faruwa ana kiran sojoji duk wannan bai zama shirka ba annabi da kansa yayi umarni yace ku kira sunan bayin Allah fa inna lillahi a- a hadiran sayuhbisuhu Allah yana da wasu bayi wanda ya saka su da ka kira sunan su kuma zai biya bukatan shi Allah ne ya umarni kai ne baka gane ba sai ka ce wannan hakika ba wannan bane ake nufi da hakika ba ta ce kuma hakika Ibn Taymiyyah al-Harrani gashi nan a littattafai ya tabbata shi shehin hakika ne in ana magana hakika saka kar mu canza magana da maudu'in mu in kana son wannan mu saka ta a tattauna akan ta amma ka daina kawo magana harbe ba littafi kawai ba Ah, ilimi ba kuma a ce an faɗi kaza an faɗi kaza wannan ba shi muke so ba Allah ya taimake mu Amin, mun gode maka Sheikh uh, Nasir, Sheikh Ado Musa, Bauchi, kuna sauraron mu on Kibla FM sunana Fuad Umar, website na Kibla FM www.kiblafm.com. Kala da ke kan line salam suna da kuma da ake kira.
A suna Malam Musa Nako daga New York City.
To, Malam Musa Wannan barka.
tambaya ina eh, barka ina son wannan tambaya ko dai programun dai ah, ban ji komi ba zuwa na nawa kenan amma Na'am.
a wannan question na son ba Malam Muwa ne.
To, yana jin ka Malam Muwa. Eh, Sheikh Muwa na jin ka. Na'am.
Eh, tam- tambaya na batun kafirta da mutane. Shin dole ne mutum ya zama shiya ko tarika ko wani farka in ba ahli sunna ba ya kamata a, a kafirta su ko kafirai ne. Sa'an nan na biyu kuma a gani na dai na kan iya gani kuna cikin muna kuna cikin family cikin zuriya daya ko unguwa daya kana gan wani ya fi ka nasuwa ya fi ka rika amana ya fi ka sallah ya fi ka ya fi ka zikiri in aka yi sallah ah, ah, kai kana tashi musamman mu ahli sunna wal jama'a muna tashi amma musamman yan tarika tijaniya suna zikiri kwanakin nan amma ne na samu na samu na ji wa'azin a na ga malaman ahli sunna ana bayanin zikiri da muke yara mun mun san jan tasba duka wani abu ne daban to wai me yasa mutum ya fi ka nasuwa cikin zuriyanka ya fi ka nasuwa cikin gonka amma wai kana ce mai kafu shin akwai wani dalili tambaya na ke Wow, dan wa daga New York City ya kira ya yi tambaya. Tambayan ah, yana zuwa ga Sheikh Moha. Duniya ana sauraron bayanin ka on Kibla FM Sheikh Moha.
To alhamdulillah na ji shi sosai wallahi kuma na ji dadin tambayar shi. A gaskiya mu ba mu kafurta ainihin wato kamar yadda na fadi kuma ina nanatawa ba mu kafurta musulmai. Ba mu yi wannan kuma ga dalilai da yawa. ‘Yan tarikan tijjaniya kamar yadda muka fadi ni dai a aqida ta kuma da abin da ya yarda da shi musulmai ne sai wanda ya yi aiki wanda ba na kwarai ba wanda yake zai kai shi ga shirka gashi nan da kuma abubuwan da aka fara cikin wasu daga cikin littattafai idan mutum an ka gaya mishi ya sai ya da waɗannan abubuwa jikin amma haka kawai mutum dan tarikar tijaniya kafiri ne wannan kan mu ba mu da irin wannan asida dalili saboda kaga dai in ana sallah in zo masallaci eh ta yan tarika kaga ina sallah bayan su sannan kuma ina da almajirai har yanzu wanda suke zuwa ainihin watan dokan karatu a wajena kuma ‘yan tarikan tijjaniya ne, yanzu haka wasu suna saurare, kuma yalla mu yiwa za su shigo a inda suka samu dama su ce lalle haka ne. Kenan mu ba mu ce kafirrai ba ne, saboda haka ba mu kafirta kowa sai abin da dalili ya kafirtar da shi, wannan shi ne na'am.
Mun gode maka Sheikh Muha kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com. A kallon da ke kan line salam suna da kuma da ke kira.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka, ya sunanka daga na ke kira?
Sunana Abdulsamad ina kira daga Germany Hamburg.
Ta brother Abdul Samad daga Germany kana live on Kibla FM duniya na sauraron ka. Ni ka tambaya.
Masha Allah, masha Allah, yau dai karatun gari gaskiya ban so su kare ba fa.
ya interested. Na'am.
Kai, ilimi ke ga ke gwada muna nan, yau ma- Malam Fuad, Na'am.
gaskiya na yi awayen ilimi yau, Masha Allah.
kuka nake yi,
Hmm.
ban boye maka, Malam Fuad. Malam Naziru, Allah ya kara maka ilimi.
Amin.
muna da maluma hakan gani ake yi muna ba su fitowa. Eh, Mm.
brother Fuad,
Hmm.
wallahi brother Fuad, kai kuma Allah ya kara maka ilimi, Amin, amin, amin.
kuma eh, abin da kake yin ga gaskiya wallahi kana yi ne saboda Allah.
mun gode. Mun gode kwarai Allah.
Wallahi, ka to- Masha Allah.
ka to ne hal ka ka kawo muna maluma. Su duka Ubangijin Allah ya ba su laran abin da Allah ya sa suna Amin.
yin saboda Amin, amin, amin.
amma malami na malam naziru gaskiya brother fawar ya ka try ka sami number shi Kuna nan Eh.
tare da shi insha Allah.
gaskiya gaskiya ya- ya ya bari na awayen ilimi wallahi ban boye maka na ji dadi sosai Masha Allah.
to malam malam brother fawar tambaya na dai yana zuwa da yana zuwa ga da um, sheikh moha ko Na'am, eh Sheikh Moha, ina jin ka.
na yi show dai kamar muhammad ne Eh Sheikh Shu'aibu Moha.
eh okay tambaya na dai yana zuwa wurin shi Na'am.
abin da nake da shi nake- nake son tambaya ni shine yau wasan ni dan tarika ne Hmm.
ni dan tarika ne Na'am.
she ina in zo cikin wa'abiyawa ina son astagfirullah ina son bari tarika in komo cikin wa'abiyawa ke sa in na komo cikin wa'abiyawan nan na yi kalmatu sha'ada ko dai
Interesting.
tambaya nan da nake son tambaya domin wabiyawa suna gan kamar yan tare ka ba musulmai bane shi yasa ina son tambaya in dai zan komo cikin wabiyawan sun bari kalmar shahada ko dai na zama musulmi dai ga wariya na ta bin su sallah very good question dan wa daga germany mun gode maka Allah ya saka da alheri shek moha wai shahadan nan ya sake dauka sha- eh, eh, eh, tu- sabon tuba ne zai kamar zai shiga musulunci ne ka ji dai tambayan la ta musu haula wala bayani quwwata to la haula wala quwwata illa billah inda ya saurari duk abubuwan da mun kai da gaskiya ba zai yi wannan tambaya ba kuma inda yana saurare na abubuwan da ni faɗi saurare amma na fahimta ba saurare irin na ta'assubanci ba eh ka san Malam Abdul Samad wanda yake zaune a Hamburg na Germany da kuma ah, wani yana nan shi ma ba sai na faɗi inda ke to wannan tambayoyi da suke yi irin na ta'assubanci ne ma'ana ta'assubanci ne kawai ba wani abu bane yanzu yanzu nan wani ajiye bayani akan cewa mu ba mu kafurta yan tarika sai wanda dalili ya nuna cewa gashi nan ya zauna yana ta farin abubuwa waɗanda suke yana tabbatar da abubuwa na kafirci amma haka kawai mu ga dan tarika mu ce kafiri ne kuma gashi nan yanzu yanzu nan na gaya maka cewa ina sallah bayan su sannan ka ce mini wai to ina to ana sallah bayan kafiri ni nake ina sallah bayan su sannan kuma ina da almajirai wanda ina karantar da su yanzu kenan shi kenan ana karantar da kafiri na san da kafirai ne kuma ina karantar da su kaga wannan tambaya kenan bai inda dai kana saurare saurare in na fahimta ba na ta'assubanci ba da ba za ka yi wannan tambaya ba
mun gode maka Sheikh Moha kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar kallon ki kallon salam sunar kuma da ake kira
Assalamu alaikum suna na Salihu Alhassan Amarura ina kira daga Sokoto.
to dan wa daga Sokoto duniya ana sauraron kakan Kibla FM ni ka tambaya
Masha Allah gaskiya ina farin ciki sosai wallahi na ji daɗin wannan program Malam Fa'ad da ka ah, ka shirya mana mun gaskiya.
gode mun gode Yadda Malam Nazir ya- Nasir ya Ado Musa ya ba mu hujjoji akan abubuwan da muke gaskiya ina cikin farin ciki wallahi sosai. Allah ya saka mishi da alkhairi.
amin amin Muna Allah ubangiji ya kara mana malamai ire-iren su.
amin Wallahi mun ji daɗi sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya taimake ku kibla.
amin mun gode gaskiya muna jin daɗin wannan program da kuke tsarawa don zai kawo haɗin kan za su- zai kawo haɗin kai tsakanin al'umma zai sa mutane masu kallon ɗan ɗaɗɗiƙa ba musulmai ba su fahimci abin nan ba haka yake ba Mm, mm.
lalle Allah ya sa- Allah ya saka da alkhairi Amin, shi ma amin, amin.
moha yana gaida shi yana amsawa mun gode kwarai dan wa ya kira daga Sokoto Nigeria Allah saka mishi da alheri uh, next call on Kibla FM salam suna da kuma da ake kira Na'am salam Caller da ke kan line salam suna da kuma da ake kira Boy uh, wannan kiran yana da matsala ya gyara sayuwa da kyau za mu zo ko another one by the way Salamu alaikum Salam assalamu alaikum Walaikum salam suna da kuma da ake kira. Na'am. To, wa kwalan ba hankalin shi kan abin magana, ai kokari a gyara sayuwa da kyau, sannan a kira, a samu wani quiet background. Uh, salam, kwalan suna da kuma da ake kira.
alaikum Na'am.
alaikum Walaikum salam, ya sunanka daga na kake kira.
na Ibrahim Kadiru Mustafa daga kasar Ghana To, dan daga Ghana, kana labin Ina Kibla kawai.
FM.
to ina gaida Sheikh Malam Nasir Allah ya saka masa da alkhairi Amin, Sheikh Moha kuma shi ma Allah ya saka mai amin, amin.
to amma tambayar da Sheikh Moha ba Mhm.
na gan Sheikh Nasir ya kawo batun su maciji ya saka hujjoji hujjoji ban gan ya kawo wani hadisi ko wani aya ko ya kore wani maganganu ba sannan magana mm, shi Ibn Wahab ko su wani tukon ba su na duk ban jin ya ya ya- ya ko kore su ba ina son duba ko ya kawo muna hujja da zai kore wayannan duka ko kuwa don mun mun damu kwarai Hmm, wasu wasu damu dan wanda wasu damu Sheikh Moha wa ko wani hadisi da wani ah, wato ayan da zaka ka bubbuge wannan maganganun nan domin waya gan Sheikh ah, wato ah, Nasir ah, Sheikh Ado Musa Bauchi ya fafada maganganu da dama gaban batu macizai da ya kawo da zama baka kawo hadisi ko wani aya ka buge maganar shi nan ba dan wana maka tambaya muna jinka
to na ji shi sosai bisa ga abin da ya shafi macizai ba abin da ya shafi macizai dalilin da malamai sun ka kafa akan cewa haramun ne cin su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku- ya kire su da sunan ainihin watan alhabas ma'ana kazamta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Aisha Aisha radiyallahu anha a ya kire su da sunan ainihin wato miyagu bakake kaga dalili kenan da malamai suka ce cin su haramun ne an tambayi bimbaz yake cewa an tambaye shi tambayar da an kai ma bimbaz cewa mi a shin ya halitta a ci shu maciji da sauransu ko bai halitta ba yake cewa haza la yajuzu lahmuha yace cin naman su bai halitta ba ya kawo bayanai sai yace kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni nami bi qatl fa'ara na a kashe ainihin wannan me yake da suna da Hausa to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ya bada umarni a kashe mi a kashe ainihin wato maciji sannan kuma ya hana a kashe a nice ya hana ya bada umarni a kashe maciji ya bada umarni kuma a kashe ainihin wato kunama da dai sauransu to wannan dalilin da annabi ya hana sannan kuma an kare shi da sunan al-haba'is ko kuma al-khubus sannan kuma da hadisin Aisha inda an kare shi da sunan waton bakake muyagu su ne ainihin waton malaman sun kai istilali akan cewa haramun ne cin su wannan shine dan uwa abinda ainihin waton za a ga maka kadan saboda karancin lokaci wallahu alam na Mun gode maka Sheikh Moha. Uh, Sheikh Nasir, ina so kai Na'am.
magana na minti daya biyu game da abin da wato Sheikh Moha ya fada. Eh, wai manzo Allah ya yi wasu kalmomin da yake da negative. Negative shi ne game da wayan ga dabbobin ga shi ta hujjan nan kenan ba a cin su haramun ne a ci wannan macizai da sauransu. Na'am, ai muna magana na minti Na'am.
daya biyu. Na'am.
Wato, abin da na faɗa akan wannan maganar, kafin na ce komai har yanzu maganar da nake so Sheikh Moha ya gane, kuma mutanen da suke masa tambaya su gane. Shi ne, in an tambaye su akan wahabiyawa suna kafirta musulmi, sai wani falsafa wai sai ce shi na biyan ɗarika sallah, eh, malamin sa ma ɗan ɗarika ne, a almajiransa suna zuwa wajen ɗarika ko na makamancin wannan. ba fa tambayan da ake maka fa kai ba an tambaye ka kai kana kafirta musulmi bane a'a malaman ka ake tambaya kuma ka kawo littafi mutane suna buƙatar ka da abu a littafi yadda sun ya samu amma kai yanzu ai wahabiya ma da iya ce maka baka ciki kamar yadda aka yi wa Kabir Gombe aka kore shi to kai ma za a iya koran ka a rana ɗaya ko su- su- su- su- su- su- su- za su ce sun kore ka kaga magana ka bai zama hujja ba saka amma wa'innan malaman su sun kafirta musulmi maganar da muka faɗa fa Imamu Malik Qur'ani ya ja da hadisin manzon Allah yanzu shin maganganun da shi fa kawo ijtihadi ya kai ka kafirta musulmi mai manzon Allah ya ce akan ijtihadi man ijtihada fa asaba falahu ajrani wa man ijtihada fa akhta falahu ajrun wahid idan mutum yayi ijtihadi yayi daidai ya da lada biyu wanda ya yi kuskure kuma yana da lada ɗaya muƙaddari maganan masu cewa haramun ne shine daidai amma imamu malik ƙur'ani da hadisi amma a ce mishi kafiri a ce duk malikawa yanzu wanda su ne mafiya yawan musulmin duniya an ce mu kafirai ne ina Allah ya faɗa haka ina annabi ya faɗa haka wannan maganan babu dalili malam kuma mutane su gane maganan da Sheikh Moha ya ce wai an ce haba'is ko an ce musu wai wasu bakin abu ka kawo da larabci shi ma yadda da mu maka bayani amma ka kawo da hausa kawai wa'innan da kawo da larabcin ma ko ka kawo da larabcin a ciki fa annabi bai ce musu kafirai ba fa ba yanda annabi ya ce wanda ya ci maciji kafiri ne in akwai ka kawo mun kawo maka waje babu iyaka a kaddarce ba don babu lokaci ba yan uwana so in kawo wajen da shi wannan ibn abdul wahab din hatta kashe kashe da yan boko haramun suke yi da shauransu shi ya koya wa Sheikh duniya Moha mai ka faɗa?
wanda na'am Nake ko su ina ma bayani.
malaman nan ai ba su ce wanda ya ci maciji kafiri ne sai wanda ya ce halalin ne a ci maciji abin da sun kafari kenan ma To, kuma Imam abin da Malik suka ya ce ce halal mutumin ne.
da yanzu imam malik hara- kafiri ne da yace halal din kauli malam kauli raji'i na imamu malik shine bai haramta ba
Na'am, sai ta in bai haramta ba Sheikh Moha ba yana gwada kamar Ah.
halal ke na yi ko dai ba haka ba.
Nake kauli raji'i na Imam Malik shine mi ya haramta. Wannan magana ce da Imam Malik yayi kuma da baya ya dawo akan magana sa akan cewa mi ya haramta. Abin da yake so in faɗi kenan.
a a kawo Eh, littafi haka ne, alƙawarin haka ne.
raju in juwa ne i- i- i- imamun nawawi al-imamun nawawi da duk malikawa sun tabbatar da cewa cin maciji halal ne ga ayan qur'ani nassi karara amma kawo yanda aka ce maka imam malik yace haramun ne imam malik kafiri ne tambayar Ya da dawo.
nake kenan kuma sannan lokacin da ya Ya halatta dawo akan din da wannan.
lokacin da ya halatta ya kafirta kenan tambayar da nake maka Ya dawo lokacin da akan yace wannan.
halal ne tambaya da nake yi da Imam Malik yace halal ne a lokacin ya kafirta kafin da ya dawo ya sake Bai musulunta kahurta ba saboda bai kahurta ba saboda shi ishtihadi yayi.
to maganan ka ya saba da Ibn Taymiyyah Wan- wanda ya ku- shi mutum ya ce wanda duk kuma wanda ya ya yi halatta ya ijtihadi.
kafirta Hmm. Za mu doko next caller. Wai wai maganan Sheikh Mohan nan ya ci karo da maganar Ibn Taymiyyah fadi. Don Ibn Taymiyyah wai duk wanda ya ce abin ya halatta mai shi ya kahurta. Wai maganar Ibn Taymiyyah kenan. Kawai da ke kallon salam sunan kuma da ake kira.
amin wa alaikum salam suraju muhammad ne daga abuja ya ƙara dawowa To Malam Saraju duniya na sauraron kakan Kibla FM. Na'am.
To, tambayar da nake so in ma shi Sheikh Moha kamar yadda yake yana so suna so su kau da bid'a ne da shirka su tsayar da gaskiya to shi ne nake so in mashi tambaya don Allah kuma ina fatan ya bani amsa wanda ni ma ina so in ƙaru ne domin in amfana Mm.
ni musulmi ne ina yin sallah ina yin azumi ina zakka Na'am.
bayan na yi wannan sai na zo na shiga ɗariƙa ina istighfari la ilaha illallah salatin annabi malaman ma ɗariƙan tujjaniya sun ce mana wannan su ne ainihin ɗariƙa to abin da nake tambaya a wajen Sheikh Moha don Allah kada ya sa son zuciya ya fito man da shirka a cikin wannan salatin annabi da istighfari da la ilaha illallah domin duniya ta ƙaru saboda shine ake zagin ɗariƙa da su to kuma shine muke fata din Allah ya fitar mana da shirka a cikinsu ko kuma bid'a a ciki assalamu alaikum Wa alaikum salam. Sheikh Moha wai ka fito da shi on Kibla FM duniya na sauraron ka.
To kamin in kai gare shi Malam Nasir yana kusa.
Yana jinka yana jinka.
Ba magana ba Na'am.
na'am Eh Malam Nasir.
Ni ma ban gama Wannan magana ba.
wannan na'am eh eh, an ce kana jina aiko.
Yana jinka.
ina jin ka
Yawwa, masha Allah, wannan malami da an ka ce ya tafi daji yana cin ainihin waton macizai da sauransu, nawa ne mazhaba ne?
a abin da nake so ka fahimce ni A, Ibn Taymiyyah ba akan wannan malami yake magana ba a'a a, Ibn Taymiyyah yana magana ne akan wanda ya ci maciji kawai
Malam ba ni Ibn Taymiyyah amsa yana magana akan tambaya, wanda ya ci maciji ne
ba ni amsa tambaya da ni maka kawai, nawa ce to karanto mazhaba ne?
maganar da larabci sai in baka amsan tambayan karanto da larabcin tunda haka ne karanto da Ah, larabcin sai in malam, baka dole- amsan tambayan
Alhamdulillah.
tambaya.
To kun Magana ga bayanin da ne- nake so kenan malam ya kwace so ya Littafi.
kwace bai so ya fadi abubuwa da yake ba. Dan mazhaban kuma baka Imam amsa.
Ahmad ibn Hanbal dan Hanbaliya ne. Dan mazhaban ba Hanbaliya haka bane.
Kuma a ba haka mazhaban bane ba ba To, haka bane Bismillah.
abin da Bismillah.
yasa ake son maka bayani kai ne Eh, ina da mamaki baka ne?
karanta alfatawa ba bari ma bayani bari ma bayani bari ma bayani Bismillah.
in ka karanta alfatawa ibn taymiya ya kafirta yanzu kuma ka ce fa malaman izala shi ma ibn taymiya in har haka ne sun kafirta duk wanda yace mazhaba shi ma kafiri ne mun ka littattafai baka kareta ba kuma kana maganan wai wani dan mazhaba ne to ai daga mutum ya ce shi dan mazhaba ne ya kafirta a fahimtan ku gashi mun kawo sannan duk malaman duniyan nan a mazhaban su yawancin su suke abu kuma na biyu shi ne nake son ma bayani a littafin ba wanda ya ce dan mazhaban hanabila ne ni na karanto littafin ban gani ba kuma babu in akwai kai ka kawo waye ya ce maka wannan wanda ya je jejin dan mazhaban hanabila ne ni na karanto larabcin kuma ka kawo hanabila a ciki ni ban gani ba sannan Ka ibn tare taymiya ko?
maganan sa muka yi jojin ba maganan mai tambaya ba ibn taymiya ya ce duk wanda ya ya halatta cin maciji kafiri ne sannan mafi yawancin musulmi kaso uku duk akan haka suke tambayan da nake ina hujja afuwan kar mu tsaya iya nan ka ba mu amsa a ina ne wannan dalilin kuma ka ce imam malik ya dawo akan wannan fatawan wani malami ne ya faɗa haka ka kawo wannan magana wani malami ne ya ce imam malik ya canza wannan fatawan bayan qur'ani ya kawo da hadisi kawo mana wajen
yanzu ka kare kaga saboda ka san inda za mu tafi shi yasa da ka wuce shi dai shi ibnu taymiya eh me yake da suna dan hambaliya ne mabiyan to mazhaban shi ma imam kafiri ne kenan to ahmad ne dai a ya ibnu hanbal hakuri anan shi ma kafiri ne kenan yaya dami da maganar al-imam al-kannuji da yace duk wanda yace wa Bari in an kare.
taqlidul mazahib min bari in ash-shirk kare ya eh akai hakuri Bari in ai abin da kare.
yasa Ba- ka zo kan bari gaba in shi ma kare.
kafiri ne kenan bari in a'a to bari shi kenan in kare.
to shi kenan tafaddal tafaddal bari tafaddal bari- tafaddal bari in kare madalla sannan Tafaddal.
kuma malamin da ya je daji dan mazhaban hambaliya ne a mazhaban Juwai.
hambaliya a ma- ai waje guda suke su da ibn taymiya a mazhaban hambaliya eh mana a mazhaban hambaliya cin cin a mazhaban hambaliya ko da daga ita kawai mun ka saya a wajen su cin maciji haramun ne shi kuma ya haram ya halaltar da cin maciji kenan ibn taymiya yayi miki ilzami da abinda ainihin waton ya yarda da shi to sannan kuma malaman da ka kawo nan wallahi malam kai ne baka fahimci bayanin su ba baka fahimci bayanin su ba dalili saboda mi kowane daga cikin su in ka diba zai ce maka suna da mazhaba kuma ga mazhaban su sannan kuma suna kawo istilali a cikin littattafan su akan cewa mazhaban malikiya suka ce abu kaza kaza ne mazhabal hanabila sun ce abu kaza idan ya za a ce kawai mutum da ya ce shi dan mazhaba ne shirka ne ya gaskiya wannan malam ya To- kamata to- da to, a- abin da nake so koda dai mutum yana abin da so a nake ce wai y- koda yana dai magana.
mutum yana so a ce ya karfafa koda mutum yana so ya ce wai ya karfafa wai ya karfafa ra'ayinsa to ba haka ake yi ba na'am ina sauraron ka ina sauraron ka yanzu dai- bismillah
yanzu abin da ƴan uwa da su yi shine ko kai abin da nake so ka yi min abu ɗaya ne ka ji tsoron Allah magana ɗaya ne fa ba- bai kamata ka ce min kuma wai sun ce kaza a wani waje ba sai ka kawo wajen malami ne da kansa gashi nan al-Imam al-Qannubi almajirin Ibn Abdul Wahhab ya faɗa a littafin Addinin- sa na Addinul Khalis sai an karasa sai an karasa Daban Addinul da wannan Khalis littafin mujalladi na kuka gare farko ni. Mhm.
shafi na ɗari da arba'in ka ɗauko littafin mana ka ce babu gobe he in Wanda shi haska duka filinsa ya- a yada insha a Allah.
duniya Mhm.
he in yi bidiyo in haska ka san muna tare da kai abdullahi matin he in ɗauko Insha in- Allah.
in jefa
Babu laifi ka aiko.
Yace taqlidul mazahibi min ash-shirki duk mutumin da yace mazhaba mazhaba in kai dan mazhaba ne kafiri ne kai kaga ibn tumiya nan ka ce mishi kafiri in har ka yarda da wannan magana in baka yarda ba to sai kafiri ne a cikin su di sannan mun kawo maganan shi ibnu abdul wahhab da kansa wanda shi da kansa shi ma ya faɗa a cikin addurar saniya ya ce duk wanda aka ce dan mazhaba ne ya ce kafiri ne mun kawo mujalladi mun kawo shafi yake faɗin cewa duk wanda ya yarda shi dan wani mazhaba ne he kawo ayan ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah arbaban min dunillah mujalladi na biyu shafi Na.
ne ha- A gyara saiwa, hamsin da tara.
ne mun ta habibu mutasiri na'am eh mujalladi na biyu shafi na hamsin da tara sun tabbatar a cikin littafin sun ce duk dan maza ba kafiri ne duk dan maza ba kafiri ne fassara ha rasulullahi wal a'immatu min ba'di bi hadha alladhi bi hadha alladhi tusammunahu al fiqh sannan na kawo wajaje da dama yanda suka dinga ce musulmin garin kaza kafirai ne duk kayi shiru baka ce komai ba sannan yanzu kai da kanka ce ibn taymiya dan dan hanbaliya ne kuma abin da zan ma tambaya yanzu akwai abin da dan malikiya zai yi zama kafiri amma dan hanbaliya in ya ci banza abu malam to shi kanshi ibn taymiya al-harrani a littafin san mujalladi a a cikin alfatawa ya ce duk wanda ya fassara mazhaba kaza kawai akan kaza take yace wannan ma mutumin kafiri ne sai dai ka ce mazhaba kaza ta ci kaza fahimta mazhaba kaza ta ci kaza fahimta a cikin alfatawa nasa wanda shi ma yanzu haka da kwamfuta ta ce ta dauke dama tun kafin mu fara karatu na faɗa laptop ina dauke amma da na buɗe wajen yanzu nan na a nuna maka shi Mun gode, mun gode. Allah saka muku da alhairi. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com. Salamu alaikum, kolon nan a lowa rediyon bayan ka kaɗan ya so mu dauko kiran ga eh, a duniya kuma a ji ah, ah, tambayan da kake da shi da aka miko. Salam suna da kuma da ake kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Sheikh Farumar.
Barka, Sunana sunana Sani Zubairu ina kira daga Lagos, Nigeria.
to malam sani muna maka fata alhairi duniya kuma ana sauraron ka akan Kibla FM, mi ka tambaya?
To jazakallahu khairan. Wato Sheikh Farumar ina wa babban malamin mu Malam Anas Malam babban bangaren Tijaniya barka da wannan lokaci.
Sheikh- Sheikh Nasir.
Barka da Ah.
kokari. Sheikh Nasir Sheikh Nasir barka da kokari. Wallahi muna farin ciki mun yi farin ciki sosai. Muna masa addu'a Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ƙara yin san kwayan Allah ya ba da lafiya. Allah Allah bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma dan uwa mu wanda na wancan bangaren Malam Moha muna fata kamar yanda sai na abin da ba tsakanin sai na Umar da sai na Abubakar da sai na Umar ya kawo sai na sai na Abubakar magana ana shin lalle akan a tattara Alkur'ani da sai na Abubakar ya ce lalle ya ce ya je ya ja ya ce shi ba zai daba da sai na Umar ya koma ba ya koma gida sai ya addu'a ya ce Allah yana roƙon Allah Allah ya buɗe zukatan Allah ya buɗe kirjin sai na Abubakar ya fahimta da shi gane wani abin alkhairi ne kuma ya karba sai Allah ya masa haka kuma sai sa Abubakar ya gaba ya kira ya ce lalle wannan bid'a ce kyakkyawa ya karba aka aka tattara alkur'ani to ina wa malam moha wannan fatan ubangiji Allah ya buɗe zuciyarsa ya gane ya karɓi gaskiyar da ake gaya masa ya gani ya karɓa saboda dukkan musulmi dole mu kyautata musulmai yan uwan mu juna ta tuna alkhairi Wato, so ba ma- ma- malam sani zuciyar Na'am, yanzu a kulle take ku.
Na'am. eh eh, so I want to from all in Astaghfirullah, la ilaha illallah.
gaskiya an in- an riga an yi bikitin nashi kawai yana ta kame kame ne to fatan da muke maza ubangiji Allah ya bude zuka zukatansa ya fahimci gaskiya gaskiya ce karbe ta yadda Amin, amin, tambaya amin.
ta a wajen shi ne bace yawa tambaya ta ita ce Sheikh Omar Umar muna magana ya ya- an kawo tambaye wanda dan wa Abdulrahman daga South Africa ya masa tambayan bai amsa mana tambayan ba abinda shi Anas ya faɗa a wannan audio in za ka iya playing bari in maimaita masa abinda Anas ya faɗa Anas yana ce mana cewa malaman lajina gaba da sun yi ittifaqin dukkan aqidu na duniya sun yi ittifaqin aqidu sai suka zare suka ce ba mummunar aqida irin aqida ba ba mummunar aqida wanda ta wanda aqida ta fi ma kafirci yace wannan aqida ita ce dariƙa tijaniya aqida dariƙa tijaniya ta fi kafirci haka yace ba ma- yace malaman da sun yi ittifaqi akan aqidu bai ce wai wasu ɗan ɗarika ko su wasu wasu abu yake gaba ɗaya sun tattara aƙidu gaba ɗaya sun tattara sun tace da suka tace sai suka zawo akan ci aƙidar tijjaniya Suke kai ka Aƙidar huce tijjaniya kusa kowane akida su da gaskiya ne.
suka kan eh, eh, Na'am.
su da ka- abin da shek ana zai faɗa kenan Mhm.
to amma shi malam moha yanzu ga malam ya kawo masa ya masa kwatin littattafai inda suke kiran mutane kafirai kafirai kafirai amma still malam moha hausa fa ake ba wani yare ake ba hausa ake kuma dukkan hausa muna ji a maimakon oke ya karba Abdurrahman ya tambaye shi me ne tsambaye ne ra'ayinsa kan wannan tafiyar sai fara kawo tawili gaskiyar magana shine idan gaskiya ne malamin ka sun yi kuskure kamar da kake faɗa kullum kake mai ta sauran debate in malamin ka sun yi kuskure ka yadda sun yi kuskure wannan maganan ba ta cikin tsarin tafiyar addinin musulunci sun yi kuskure suka ga duniya sai mu karba amma ka ce mana kana kawo tawili dan Allah malamin tsakani da Allah Ra- malaman ka za mu bi ra'ayinsu ko kuma kai saboda kai fa a wajen su ka koyo wannan aqida kuma littattafan su kai karanta da farko ka ce ba wanda ba kuma ba kiran mutane kafirci babu littafin da na kuka fada an yi kwatin littattafai su kuma kana insta kan cewa to kake wa yake so mu yadda mu yadda akan shi shi malam Muhammad shi bai yadda akan yadda riga kafirai bane ko kuma malaman sa in ya yadda shi yadda riga musulmai ne to malaman sa da suka ce mana kafirai ya yadda akan haka yadda malaman sa sun kira mu kafirai ya yadda aka to in kira ka babu jajayayya dala na sai amsa wannan tambayar to zaka Allah ya rufe mu muna godiya Mun gode, kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com ku logo na ku shirye-shirye mu, akwai kuma nambobin mu da za a dauka, a za ya dauka ya kira Amiku tambaya ya so bayan Allah da suke tare da mu su yi muna a bayani. Eh Sheikh Moha, ka sha addu'a yau sosai domin gashi wani ya kira ya ce wai ka ci tsoron Allah ka fada kaza kaza wannan kuma ya kira kuma ya ce wai ina fata ina maka addu'a Allah ya bude zukatanka su ce sai sa Sheikh Muha kai To.
wannan magana na minti daya biyu Mhm.
da ko next caller na'am
abinda nake so kamar yadda na faɗi can zan maimaita cewa mi su malaman lajina sun yi aiki da abinda 'yan hakika sun kai aiki da shi abinda yake cikin littattafan ainihin watan tarikan tijjaniya wanda na san cewa wani dan tarika ne amma bai san wannan kalamai ba wani dan tarika ne amma bai san abinda ake kira da mi sunan alwahdatul wujud kuma alwahdatul wujud abinda take karantar da mu shine mi kusan za a ce komi Allah ne abin da suke karantarwa kenan Allah Allah ne kuma komai Allah ne kuma wannan abubuwa duk wanda ya karanta su zai ce ma waɗanda sun yarda da wannan kafirai ne amma kuma saboda adalci waɗanda ba su yarda ba fa kaga ba za su kira su da sunan kafirai ba wannan shine adalci ai saboda wani wani dan tarika in ka tambaye shi menene wahdatul wujud bai sani ba bai sani ba kenan ya za ku raka duka gaba daya ka ce ainihin watan kafirai ne kaga ai hakika asalinsu abubuwan da suke karanta cikin littattafai ne na tijaniya babu kuma wanda zai ce ba haka nan bane kuma istillalin da suke kawowa duka gaba daya suna kawo shi ne a cikin su da wahirul ma'ani da su fasahur rabbani eh, da dai sauransu da sunan birjik wayanda suke cewa menene idan ka ga shehi shikenan magana ya kare ko duk abin da kai shikenan idan ka yarda da shehi kai imani da shi shikenan magana ya kare kai ta yanzu abin da ka ga dama dai tunda ka yi imani da shi ka yarda da shi ma'ana kana so ne in dai kana so ne za ka shiga aljanna duk wannan abubuwa suna nan cikin ainihin wasan eh, littattafai ko ba ka sallah kai akwai inda aka ce wani wanda ba musulmi ba ya so wani shehi sai ya shiga aljanna dalilin saboda so ne kawai to ko ire-ire wannan abubuwa ne malamai sai sun ka tattara su tun daga wahirul ma'ani sun ka karanta sai suka kawo istillali akan cewa lalle wanda ya yarda da wannan kafiri ne malaman lafina ma haka sun kai jawahirul ma'ani suka doko duka gaba ɗaya abubuwan da suke kafirci sai sun kasa su wuri guda a cikin kaza an ce kaza a cikin kaza an ce kaza sun kawo su duka gaba ɗaya bayan sun kawo wayannan kuma sai suka ce to lalle wannan tarika ta tijaniya lalle kafirai ne wanda sun fi kowace hayya kafirci idan mutum ya yarda da cewa misali kenan kamar yadda Tijjani ya faɗi a cikin ainihin wato Jawahirul Ma'ani yake cewa duk wani abun da zaka bauta ma duk wani abun da zaka bauta ma ka zo ka hur ka ka gufana a, a- a wajen ainihin wato wani gumki ka zo ka yi kaza in ka yi wannan duka gaba ɗaya Allah ne ka yi ma ba wannan gumki ba domin Allah yana nan cikin wannan gumkin nan ya yi tashalli cikin wannan gumkin nan to menene wannan ke karantar da mu ko me Allah ne kuma su ne ‘yan hakika kin suka samu wannan kin.
Wai- Kenan wanda ya samu irin wannan, wai wannan wanda ya samu irin wannan, cikin jawarar ma'ani na wai wani page ne aka Sheikh Tijani fada wannan magana da wani ki tambaya daga Netherlands
wani, wa- wani, mi- wani fresh ne ya faɗi haka nan?
eh cikin jawarar ma'ani domin yana so ya je ya duba wani danwa a daga Netherlands ke tambaya Al- To Allah ya bude kirjin shi kuma Allah ya sa abin da zai faɗi abin da yake tambaya da gaske na yake yake so saboda ya je ya karanta kuma Allah ya sa ainihin waton ya yi abin nan. Allah ya shiryar da shi in yana da cikin waɗanda suke da irin wannan aqida. Bari in bude mushi jawahirul ma'ani in wannan wuri yana nan kusa insha Allah zai shi wanda zan karanto mushi wannan wurin da yardan Allah.
da inda Bari mu yake gani.
ko ko wato gumakai ne turaye ka je ka bauta ta in ka zo ka ci aljanna wai wannan wurin da Eh, ya a na'am eh Allah ne ka bauta ma domin Allah yana nan cikin waɗannan kin.
Mm, eh, ga karanta wurin na so mu duba Sheikh uh, Na'am.
Sheikh Nasir muna jin ka Ka- ka- yawa wayana tana shirin daukewa Na'am.
kuma Mhm.
kar ya zamo ta dauke an ci gaba da maudu'i na'am muna- zan so yanzu sauran ah, percentage 2% ne kawai ya rage Na'am.
za a iya daga Sauran- wani lokaci a sauran- saka eh sauran muna Eh.
wani 10 minutes kawai mu gama wannan uh, to mukabala.
na ko Na'am.
ko ko ko 6 minutes ba zan samu ba abinda nake so abinda nake so in dan yi karin haske a- a kai Mustapha Mhm. Na'am Sheikh yawa abinda nake so in yi karin haske shine na'am wannan maganganu da yake ta ɗaukowa maganganu ne wanda maudu'i ne mai zaman kansa okay ina da tabbacin cewa eh, magana da yake cewa jawahirul ma'ani ko yana faɗa ne a baki bai karanta jawahirul ma'ani ba kuma sannan bai fahimci jawahirul ma'ani ba tun daga littattafan da muna gani da wasali amma yana karanta su ba daidai ba magana na biyu kuma shine in har wai a ce wai- wai lajina sun kafirta mutum sun kafirta mutum su ne suka ce boko haramun ne sun ce boko haramun ne su suka kawo duk wa'innan kafirce kafircen ga nan littafin mai gidansu wanda yana faɗi a cikin addurar saniya mujallaji na tara ya faɗa kuma a mujallaji na biyu shafi na ɗari uku da ɗari biyu da talatin da takwas yana cewa duk wani mutum ɗan ƙauye kafiri ne ka daina ma maganar batijani ya ce aksaru min yahudi wan nasara in mutum a ƙauye yake ya fi yahudu da nasara kafirci ya ce wa annahu laysa indahum min al-islam sha'aratun wa inna daqu bi shahadatayn ya ce duk ɗan ƙauye ko da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi kafiri ne ba wani musulunci a tare da shi sai da bai waye ba abinda kuma nake so da wani firɗin matsala ce mai faɗi ba a maganar mara ni da haka aka yi aka kafa wannan daula da ake ta faɗi wahabiya wahariya amma na so a ce da da lokaci wanda za a zauna a ci gaba da tattauna wannan matsalar amma har yanzu akwai matsaloli kamar irin ilimin ah, ilimin zoology wato ilimin kula da dabbobi duk sun yi magana akan cewa wa'innan iliman duk kafirci ne da haramta shi duk wanda ya yi da cewa shi halal ne sun fidda shi a musulunci to irin wani abin suna da yawa in har dai a ce wai lajina ne mutane sai da dama da wai miyan lajina lajinan nan fa ba malamai bane a wajen wasu kawai yan yan shan sigari ne suka taru a wajen suke faɗin abin da suka ga dama Ah, amma malaman duniya sun saba da su Sheikh Nasir.
ya kawo littafi jan ya latinan kawo nan sai jari littafi ne.
yan shan sigari ne ya kawo littafi daga malaman shekara dubu mana ce ana kawo mutane Allah, 1990 Akbar.
yan lajinan nan fa dukansu ba ba lalle bane fa ba wasu dattijai bane ba kwanan nan ne fa su albani duka kwanan nan suke mu yanzu da aka tashi magana ahlus sunna wal jama'a kowa ya saurari murya ne ya saurari murya shi malaman da nake kawo tun daga su imam malik su al imam tahawi su al imam ahmad ibn hanbal shi yazo yana kawo malamai wa'inda suna nan kwanan nan Na'am, alhamdulillah.
Na'am.
To malaman da suke nan kwanan nan an an kawo min fawaban yawa yanzu nan. Malaman da suke nan kwa- kwanan nan a cikin su dai na kawowa mu muna kawo malaman da suka shekara dubu. A daina in har ɗan shekara ɗari ya kafirta mu, ɗan shekara hamsin ya kafirta mu damu damu, ka kawo maganan ko wanda suke mu'asaran shehu tijjani.
O, ni na mai kama wani Ka wato.
kawo ka zo kawo maganganun wasu wayanda kwanan nan suka zo.
Manya-manyan mutane ne. Ashe, ni ba sa- ba sa haka- abin ya ban mamaki gaskiya.
Fu'ad, Na'am, Sheikh Muha.
abinda malam zai fahimta, Mhm.
abinda malam zai fahimta Na'am.
ko yanzu ne in an kai wani malami ko yanzu an kai wani malami wanda ya kawo bayanai wanda za a saurara to ya shiga ya zama malami saboda haka malamai na gaba wanda yake so ya kawo wannan su ma wallahi idan mun ka shige su akan abubuwan da suke kawowa wanda sun kai zamani guda da Ahmad Tijani wanda sun kai zamani guda da Ibn Arabi wanda sun kai guda da lokaci guda da Hallaj wanda sun ka kira shi da sunan zindikai kuma zan tabbatar da shi a cikin littattafansu wata rana da yardan Allah subhanahu wataala duk zai zo to tambaye wannan bawan Allah ga abinda mai jawahirul ma'ani yake cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghayri Allah fi adh-dhahiri wa ma abada ولا سجد إلا لله تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الألباس وتلك المعبودات yace duk wani wanda ake yi ma bauta ko ake yi ma sajada wanda ba wanda wani Allah ne lahayrul lahi fi zahiri a zahiri ba muna ganin shi ba ya shiga toci ya zo ya gurfana wajen cross fa ma abada wannan ibadan nan bai yi ta ba wala sajada bai yi wannan sajada ba illa lillahi ta'ala face wajen Allah ne ya yi ta wannan Allah ne ya yi ma wannan li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albas domin Allah ya yi tajalli a cikin wa'annan abubuwan da ake bauta ma ma'ana ya yi tajalli ya zo a cikin wannan ainihin watan crosskin ko kuma wajen ainihin watan wannan foton da ake sa na Mary da dai sauransu duk gashi nan wa tilka al-ma'budat da kuma sauran wa'annan abubuwan da ake bauta ma wannan eh, kaɗan kenan daga cikin abubuwan da su ma 'yan hakika da suka gani sai suka ce eh lalle a ko haka nan ne shehi Allah ne sai suka ce eh lalle shehi Allah ne kuma suna kiran cewa shehi ne ya halice su ba Allah ya halice su ba
To, mun gode.
suna da maka.
dalilai na a cikin suna da dalilai a cikin littattafai ba haka kawai suddan suka kawo shi ba su hakika saboda haka hakika dai wanda ake gani na ainihin hakikan nan asili ne daga cikin asullai na ainihin watan tarikan tijjaniya tabbatattu asili ne na asulai to alhamdulillah da suke wasu ba su sani ba kuma wanda ba su sani ba mu gaskiya ba mu kiransu da sunan kafirai amma wanda sun ka sani amma suna neman su ce a ba haka na abin ake nufi ba larabcin bai zo daidai ba to a kawo larabcin wanda zai zo daidai mu gani in ba haka nan bane wannan shine Mun gode, ah, bayan Allah ina so mu kuma back to the phone lines din nan. Two final callers. Sannan mu close phone lines din nan a baku minti biyar biyar ku summarize maganganunku da wasu masu kiran su samu wannan ah, su kuma chance su wurin nan. Salam kira so- ah, wanda ke online suna da kuma da yake kira.
Aminu wa alaikumu salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Sheikh Wad ya hankuri danwa eh, takalmi Ibrahima ne a ƙasa Georgia nan insha Allah.
To, a ai mika tambaya muna jin ka.
To, ah, muna godiya kuma da wannan ah, zama insha Allah ba zan yi magana da yawa ba gaskiya ta tun bayyanu Mm.
Ah, la ikra fi dini kad tabayyana rushdi min al-ghayyi wanga dai guntun magana ne godiya zuwa gare ka Sheikh Wad mun gode maka kwarai mun gode kwarai yau wanga makabalan da ka hassasa mun ga gaskiya mun ga haske Gaskiya ya bayyana.
Kuma na go- eh gaskiya da masu ji da masu ji da masu ji Mhm, kowa da abin da ya doki cikin wannan zama amma koya dai mun ga gaskiya ga haka ina godiya ma Sheikh Muha ya tabbatar cewa Tijjaniya ba kafurai ba ne. Duk wanda ya ji ya yi- a- a- a- ya ji wannan zama, Sheikh Muha ya tabbatar da hujja cewa Tijjaniya ba kafurai ba ne. Sai sa muna neman ya muna adalci ko ina ya je ya ji yan uwayensa wahabiyawa izalawa suna kafurtar da da Tijjaniya ya muna adalci cewa a ba kafurai ba ne.
Mm.
Muna godiya da ma- malaminmu da ya sayin daki ya kiyaye annabi Muhammadu ya kiyaye Sheikh Tijjani ya kiyaye Sheikh Ibrahim ya kiyaye Tarika. Muna masa godiya malamin na ya sunan shi ma a cikin wagudan.
Sheikh Nasir, Sheikh Ado Sheikh Musa Nasir.
Bauchi.
Na. To Sheikh eh, Nasir yau yanzu nan la, la shakka fihi Sheikh Ibrahim na jinmu, Sheikh Tijjani na jinmu, Annabi Muhammadu na jinmu. Ba shakka da wannan.
Eh?
Abin da zan gaya maka ne,
Suna jin wanzu nan.
Ah.
Na'am. Mhm.
eh, a haka ne, ai wannan wannan magana ne aya ne na Alkur'ani.
Ah, ni ban Duk faɗa na ba mamaci- ni na ina tun ka bai mai kare domin mu ji da kyau. Na'am.
duk- duk mamaci- Gaskiya ne duk mamaci a lokacin da ka kira sunansa Allah ya ta da shi ya ji abin da ko me ake faɗa.
Mm.
In Alhairi ne, Na'am.
in kuma mugunta ne duk ya ci. Ba ga Na'am.
kuma ah, eh, ina neman in gwada masa cewa ya rika amana. Amanan da Sheikh Ibrahim ya bar masa, amanan da Sheikh Tijani ya bar masa, amanan da Annabi ya bar masa, ya rika amana, ya kuma isar da da da da, da ya isar kuma me da da da da haske that is a knowledge ilimi. Sai sa Sheikh Nasir na saya gaban Ubangijin Allah idan na mutu yau, na yi shaida, na yi shaida, ka rika amana ka kuma sar da ilimi.
Mm.
Allah kara maka lafiya, Allah kara maka ilimi, Allah kare Amin, kiyaye ka.
amin.
Malam Fuwa, Amin, wannan jazakumullahu zaman da- khair.